الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana na Alhamis 23 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1446 wanda ya daidai 26 ga watan Satumba 2024 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin kitabut tauhid na shekul islam muhammad ibn abdul wahab in ba mata ba wacce sati mun shiga cikin babu ma ja'a fit tanjim babu da ke magana akan a kokarin yin bokanci da ake da ilimin taurari a muna a wannan babi insha Allah yau din zamu ci gaba da inda muka tsaya din muna ƙara ba da hakuri saboda rashin jinmu da ba a yi ba Allah ta'ala ya yau da gobe sai Allah ta'ala mun sami tsaiko a hanya na dawowa mala ce babu ma ja a fitan jimi babi na magana gami da wato ilimi na taurari da ake yi don kokarin wai gano sa'a ko fa'ida abinda muka faɗa wacan zama a tanjim da kuma zama da muka yi watannin baya a tanjim iri biyu ne ilimin nujum iri biyu ne ilimin na taurari iri biyu akwai ilimin nujum a taisiri akwai a ta'afiri akwai ilimin taurari wanda yake taisiri at-taskhiri al-hisabi al-husbani wannan duk ma'anan ma'anan su daya ilimi da ake yin kokarin sanin lissafi na ajalin shekaru da kuma watanni ilimi da ake gane yanayin gudanar waɗannan haldu da ke sama lita'lamu adad as-sinin wal hisab inda Allah ta'ala saboda ku gane ajalin wato lissafi da ajalin kuma shekaru a wannan shi bai da bai da matsala dan mutum kawai ya san lissafi na tafiyan kaza yau an yi wata daya wata biyu wata uku ya san cewa wato wata ga yanayin manzila manzilansa wannan ba shi da matsala a addini in ya koya saboda wani ilimi ne mai zaman kansa kuma ilimi ne da ba bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba duk in dai ka riga kai zaka ga ya baka wannan amsa guda daya to ilimin da ake cewa shi haramun ne shine ilimin nujum at-tafiri na sihiri kenan shine a rika jin cewa waɗannan taurari suke tasiri wajen abin da ke faruwa a ƙasa in an ga wani yayi kuɗi tauraro kaza ne in an ga bai yi kuɗi tauraro kaza ne in an ga yayi albarka tauraro kaza ce tauraruwa kaza ce in an ga bai albarka ba tauraruwa kaza ce to wannan shine abin da ake kira na haramun kuma duk wanda yayi irin wannan ilimi to yayi ilimi na sihiri kuma yayi ilimi na abin da ubangiji zai kama shi yana yin sihiri saboda wannan kai tsaye manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi hadisin Abdullah dan Abbas da muka kawo wancan sati man iktasab man iktabasa shu'batan min an-nujumi faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada inji maza Allah wannan hadisi ne sahihi maza Allah yake cewa duk wanda yaje koyi wani bangare na ilimin taurari wato yana magana irin wannan ilimin taurari da ake cewa ana iya ganin mutun sa za a je a buga kasa a gawaye irin wannan yake duk wanda ya dauki irin wannan ilimi ya koya to faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr ya koyi wani bangare na sihiri zada ma zada ya kara abin da ya kara wato idan ya ƙara guzurmukawa cikin wannan koyon sihiri ɗin kuma zai ƙara zama tattacen matsafi shi ne zada ma zada tafsirin farko kenan fasarar na biyu kuma shi ne zada ma zada gwargwada yadda ya ƙara yin wannan ilimi ɗin to ya ƙara kuma ƙara makasa girman sha'anin zunubi shi ne zada ma zada min al'ifmi malam sai ka mana magana imam bukhari ya ce a cikin sahihin littafinsa qala qatada qatada yake cewa ibnu da'amat as-sadusi yace khalaqa Allahu hadhihi an-nujum li thalathin Allah ta'ala ya halice wannan taurari saboda dalilai ne kai guda uku zinatan lis-sama saboda ayi kawa ga sama shine dalilin farko warjuman lishayatin domin kuma a daga jifan shedanu kangaradu daga cikin su wa alamatin yuhtada biha ko kuma alamomi da ake neman shiriya da su idan an ga tawarwa a kaza to an san bangaren da ake in an ga tawarwa a kaza an san bangaren da ake in an ga kaza in an gara ta yi zawali an san rana wato wato karfe da ta yi sha biyu da rabi ta huta to wannan shine alamatin yuftada biha kamar ta awwala ghaira hada duk wanda ya je na fasara ba wannan fasaran guda uku ba akhba to yayi kuskure kuskure na zunubi wa ada'a nasiba kuma ya toza tarabansa wa takallafa ma la ilma lahu kuma ya ja shi tubo kansa abinda bai da ilimin sa wato ya ji ya shashi fadi kenan wannan magana ne imamu qatada imamu bukhari ya kawo shi da alikan kamar da muka faɗa amma wasu daga cikin malamai sun rawaito shi da san bisa ingantacce zuwa qatada ibn ibn jarir at-tabari su ibn abdurrazzaq as-sanani su ibn abi hatim duka sun ruwaito da sanadi ingantacce da abinda ma yafi wannan girma ga lafazin yanayin hadisin yadda yake kamar yadda ibn abi hakim razi ke ruwaitowa ta hanyar sa'id ibn abi aruba da qatada yace inna allaha tabaaraka wa ta'ala wannan inna allaha tabaaraka wa ta'ala inma ja'ala hadhihi an-nujum laka lafi hisalih Allah ta'ala ya sanya waɗannan taurari saboda lalle guda uku ja'alaha zinatan lis-sama'i Allah ta'ala ya sanya wannan taurari ya zama kawace ga sama ina qatada ya dauko wannan shi wala qad zayyana sama'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin bima zayyana ubangiji sai mun kawata ta to shine ce zinatan lis-sama'i wa ja'alaha alamatan alamatin yuhtada biha kuma ya sanya alamomi da ake wato shiriya da su wannan ya dauko shi huwa alladhi ja'alakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr wannan anan ya dauko wannan aya Allah ta'ala ya ce shi ya sanya muku taurari saboda ku shiryu da su fi zulumatul barri wal bahr a wato dufai na tudu da kuma da kuma wato tekuna idan an shiga don ana ganta wannan ana iya gane ta ina za a yi to wannan shine anan imamu qasari ya dauko wannan magana Allah ta'ala ina a wata aya na cewa alamatin wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi hum yahtadun kuma da taurari suna shiriwa da taurari saboda haka shine yasa qasari yace waja'alaha alamatin yuhtada biha waja'alaha rujuman lishayatin kuma ya sanya ta ta zama wato abin jifan shaidanu ne shine waja'alaha rujuman lishayatin faman ta'aba fiha ghayra zalika duk wanda yaje koyi wannan ilimi da ba wannan ba yaje wani fasara da ba wannan ba faqad qala ra'ayuhu ko ra'ayinsa kawai yake fada wa akhfa kuma wato wa akhfa habbahu kuma ya kuskure marabansa in ma yana yi ne saboda samu wata rabo to bai samu ba wa ada'a nasibahu kuma ya toza tarabansa da zai samu wata kallafa ma la ilma lahu kuma ya ci cibo abin da bai da ilimin sa ya shashi fadi wa inna nasan jahala shine qatar yake cewa wasu mutane jahilai jahalatun bi amrillah sun jahilci umarnin ubangiji yanayin yadda ubangiji shi kula da lamarin sa qad ahdathu fi hadhihi an-nujumi kihana sun kirkiro game da wannan tauraron sun kirkiro bokanci a cikin sa man a'rasa bi najmi kaza wa kaza kana kaza wa kaza wanda yayi aure a tauraron kaza da kaza zai zama zai za a samu kaza wa kaza wa man safara bi najmi kaza wa kaza wanda yayi tashi tafiya aka je aka duba mishi yayi tafiya a wata tauraro kaza kana kaza wa kaza wala amri ma min najmin yake cewa ayya babu wani tauraro illa yulad bihi al-ahmar wal aswad wal tawil wal qasir wal hasan wal dami babu wani wato a cikin taurarin nan face ana iya samun wanda za a haife shi wani fari a samu kuma baki an haife su a lokaci da a lokacin wannan tauraron za a iya samu a haifan fari a samu baki kuma a samu dogo a samu gajere a samu kyakkyawa a samu muna wa ma alima hadhihi an-najm wa hadhihi ad-daba wa hadha at-tayyib bi shay'in min al-ghayb wannan tauraron wannan dabban da ake canfawa wannan tsuntsun da ake canfawa ba san komai na gaibu ba وقضى الله أنه لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون Allah ta'ala ya riga ya hukunta cewa ba wanda ya san gaibi a san mai aiki ko a ƙasa yake sai ubangiji kuma ba san yaushe ne za a tada su ba wala amri law anna ahadan alima al-ghaiba yace inda wanda ya san gaibu la alimahu adam da annabi adam ya sani alladhi khalaqahu khalaqa Allahu bi yadayhi wanda Allah ya halice shi da hannunsa wa asjada lahu malaikatahu kuma ya sanya malaiku suka masa sujada wa allamahu asma'a kulli shay'in kuma ya sanar da shi sunayen komai wa askanahu aljanna kuma ya zarar da shi aljanna ya kulu fiha ragadan haythu sha yana ci abin da ya ga dama a aljanna wa nuhiya an shajaratin wahida aka hana shi daga bishiya guda daya falam yazal bihi albala haka jarabawa ta rika bibiyansa hatta waqa'a fi ma nuhiya anhu har sai da fada a cikin abin da aka hana shi inda ya san gaibu to da da shi inda akwai wanda ya kamata san gaibu da shi ya kamata san gaibu to bai sani ba gashi an hana shi wani abu gashi ya kuma je ya fada cikin wato zulmi bai sani ba walau kana ya'lamu al-ghaiba kuma da wani mutum zai san gaibu la alimatul jin da ajanu sun sani hina mata nabiyullahi sulaiman lokacin da annabin Allah sulaiman ya rasu falam yazal bihi falam yazal bihi لعمل حين مات نبي الله سليمان فلبثت تعمل له حولا sai suka zauna kwatankwacin shekara ɗaya suna masa aiki fi ashaddil hawali a cikin wulakanci wala yashuruna bi mauti musan lokacin da ya rasu ba ma dallahum ala mauti illa dabatul ardi ta'kulu min sa'atihi ba abinda ya nuna musu mutuwan annabi Sulaiman sai wato gara da take cin wato sandansa kaga da sun san gaibu to ai da tun a lokacin za su ce to ai ya riga ya musu mujali dan haka ba wanda zai iya sanin gaibu ta hanyar kawai yayi wani bugun kasa da taurari ko ba taurari ba walau kanu ya'lamuna al-ghaiba وهو وهي في مصحف ابن مسعود وتبينت الجن ان الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين wannan ya kawo ta riwaya daban saboda haka abinda shi kata da yake faɗa inda akwai wanda sai ya kamata san gaibu da annabi adam ya san gaibu shi da aka sanya shi aljanna ya san girman aljanna ya san kuma abin da ke cikin da dadi amma ka hana shi kai ya ci wata bushiya guda daya amma adalci yasa ya faɗa wannan wannan zulubi din ya za a yi haka nan kawai ya makasa abin da zai fitar da shi daga aljanna ba zai yi ba aljannu da sun san gaibu to da tun a lokacin da annabi suleiman ya rasu to da lokacin ya kwasu yanke baka su azaba amma kaga ba san gaibu ba sai wani zai zo ce ya san gaibu ta hanyar taurarin nan kaga duk abin da ake yi ba ana yin abu ne wanda yake wato ana da wani tabbas ba duk wanda yake cewa ya san gaibu ta hanyar ilimin taurari to wannan shedanu ne kawai ke zuwa suna mata suna masa hudu ba bai sani ba suna kokarin nuna mishi kamar ya san ya za su iya gaya mishi gaibi amma kuma alhali ba zai san gaibi komi ba saboda abin da zai za ka san ba zai iya sanin komi ba tambaye shi yaushe ne ranar mutuwarsa bai sani ba sannan kuma da can in yana in yana bacci to abin da ke faruwa kafin lokacin da yake baccin ya wace gaya mishi bai sani ba sai ka baka san gaibi ba wataƙila dai ana iya samun wani lokuta shedanu da su ɗauko maka wasu labarai su gaya maka kamar kayi gaskiya amma ba da za a yi wanda yake ilimin taurari yana bugun ƙasa ce wai shi gaibi ki sani da wannan gaibin ubangiji ba mai iya saninta ba mai iya sani shi yasa har ma gwar ma wato likitoci da ake zuwa wajen su scanning su ce namiji ne ko mace ne a ciki su kaga sun leƙa sun gano amma shi ba zai iya ganin ba zai iya sanin wannan ba shi mai ilimin wannan taurarin ba zai iya sani ba ba zai iya sani ba inda ba wanda ya je leko masa ba saboda haka shi gaibi duk wanda ce ya baka san gaibin gaibin da ba mu iya sani sai ubangiji to inda yayi gaskiya to ɗayan biyu ne ko da daga cewa abu da shaidanu suka mashi rada sun gano sun je sun gani masa sun zo suka gaya masa ko kuma ƙarya yake yi kawai yayi da an dace ne amma ƙarya yake tsaba ba wani abu ba malai ce wa kariha qatada ta'allumu manazil al-qamar imamu qatada ya karhanta ma shi har a ce za a je a koyi manzila manzila na na na wata shi baya so saboda yana ganin kamar wannan zai kai mutum zuwa ga zuwa ga wato wannan ilimi na bokanci ne kuma gaskiya da yawa an daga samun haka za ka gani mutum ana cewa ai mutum mutum wani wani mai hisabi za ka ana samu a ce malaman allo a ce wani mai hisabi mai ilimi hisabi farko san da ya fara sanin wani ilimi da lissafin kawai ya sani amma ana nan ana nan kawai sai kuma ya fara bokancin da shi shi sa su irin su kata da suke ganin a karya koya ya kiyaye makansa imaninsa ya zauna kawai ya ci gaba da sallah da azuminsa da abin da ya zama dole sai ya koya ya koya amma dai ya yi zurfi cikin ilimin taurari kare ya shiga cikin wani ilimi saboda abin da ke bayuwa na yi ma Allah ta'ala shirka da kokarin nuna cewa an san gaibu kuma ba sani ba walam yuraqis ibnu uyayna fihi ibnu uyayna bai yana husa ba a ciki shi ma wato ya bi sahukata da ibnu da'amat sadusi wajen cewa wannan ilimi bai kamata a koye shi ba ذكره حرب عنهما حرب shine ya ambaci wannan daga waɗannan malamai alkirmani kenan ya ambaci cewa babu laifi a waɗannan malamai sun karhanta akwai ilimin manzila manzila na tauraro kamar da muka ce wannan in mutum ya koya babu laifi magana mafi inganci babu laifi shi yasa aka ce wa rakhasa fi ta'allum al-manazil ahmad wa ishaq wasu daga cikin malamai sun yi rahusa a iya koya saboda ilimi ne kamar da muka faɗa akwai astronomy akwai astrology astronomy shine wanda ake zuwa ana koya mutum inda ya koya zai sani to wannan har shi ma wasu daga cikin malamai suke ce makaruhi ne ma zai je koya saboda ana gudun kada je ya fada eh kiyaye imani shine yafi zama wajibi akan ka je ka koyi wani ilimin da kai baka san amfani da zai maka ba ma saboda haka mutum na ganin imani za ta yi rawa to kada ma ya koya shi masa amma idan yana ganin zai iya koya ko babu laifi to wannan imamu ahmad da imamu ahmad da imamu ahmad imamu isaq ibn rahawiya sun ce babu laifi kamar yadda harb al-kirmani ya hikato daga wajensu cewa babu laifi mutum zai iya zuwa je koya babu laifi mutum zai iya zuwa je koya waɗannan abubuwa saboda ya ƙara sanin ƙibla ya ƙara sanin yanayin yadda duniya ke gudana ya san yadda wata ke gudana duk wannan malamai suka ce babu laifi kamar su ahmad kamar su isa kamar su al-khattabi الخطابي كتوا وعما علم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه yace ilimin da ake ana iya sani ta hanyar bincike ta hanyar gani ta hanyar ilimi na tabbas kirkirkeke ake gani ake sanin zawali ra ta yi zawali a sani ake sanin kuma alƙibla to wannan bai shiga cikin abin da aka hana ba wanda kuma wannan gaskiya shi fi inganci ilimin tawari ana iya sanin ilimin tawari bangaren astronomy bangaren ilimin kimiyyarsa amma ilimin da ake astrology shi kuma bangaren wato bokanci shi wanda wanda ake ake cewa haramun ne ayi eh saboda manzo Allah ya faɗa ƙarar hadisi hadisi Abdullahi dan Abbas cewa man iktaba man iktabasa shu'batan min an-nujumi faqad iktabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada malaka wa an abi Musa hadisi daga Abu Musa al-Ash'ari qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun mutane guda uku la da kullal janna ba za su shiga aljanna ba mudminul khamr wanda ya doge mashan giya ba zai shiga aljanna ba wa qadi'ur rahim da kuma wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba wa musaddiqun bis sihr da kuma wanda ya gazgata wato sihiri ya gazgata tsafi yace rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi wa ibn hibban da ibn hibban fi sahihi a cikin sahihin littafinsa wannan imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi imamu ibn hibban shi ba rawaito wannan hadisi imamu abu ya'la da sauran malamai imamu al-hakim annai saburi a cikin al-musadrak duk sun fitar da wannan hadisi hadisi na abu burda daga abu musa al-ashari a cikin sanadinsa akwai yar magana amma dai hadisi ne wanda yake ya ta hasan bi shawahidihi yana da yana da shawahid hasan aka yi cewa sahihul lighairihi ma yana da wasu hanyoyi da suka karfafi hadisin za zama hadisi ya tabbata abinda a cikin hadisin mazalla yake faɗa shine ya faɗi wasu mutane guda uku da yake cewa ba su shiga aljanna ba wannan wa'idi ne razan da ke kansu kenan razan da ke kansu kenan wannan barazana ce daga duk wanda ke wannan laifi cewa ba lalle shiga aljanna ba a ko dai ya ki shiga aljanna baki daya ko kuma ya shiga ya ki shiga aljanna sai daga baya na farko aka ce mudminul khamr wanda wato ya doge ma shan giya duk da wannan aiki da yake yi ba wai rudda yake yi ba ba ta musunci yayi ba ma maza ce ba zai shiga aljanna ba wannan fasaran da malamai ke yi fasaran ɗayan biyu saboda idan ya dauke yana shan giya din to wata ne zai koma yana cewa sharuwa ba laifi bane yana kuma cewa sharuwa ba laifi bane to ya fita musulunci kaga ashe ya ya halatta haramun kenan eh shi yasa ma wanda sha sharuwa ba laifi bane kaga sai da aka nemi ya tuba ya kuma tuba kamar da labari yake zuwa Allah ta'ala ya ji kasar rahama saboda haka shi da ba za a ce ba zai shiga aljanna ba wanda yake doge ma wuta doge ma giya saboda da wuya ya doge mata sai ya halatta ta in dai ya halatta a cikin zuciya yana yin cewa in ya sha ba laifi bane shi da shi da sharu da shan giya da shan ruwa iri daya to ne ya musulunci wannan shine hukuncin farko ko kuma ya zama na a ana magana cewa ba zai shiga aljanna yanda kowa ke rabin shiga ba shi sai ya je ubangiji ya tsarkake shi daga wannan banna na giyan da ta masa a cikin jikinsa sannan ya shiga aljanna ba zai shiga dukula awaliyan ba wa inda ma yadkhul janna dukulan ma'ala zai shiga ne daga ƙarshen al'amari to wannan shine wato fasal da malamai suka guda biyu wa qadi'ur rahim da kuma wanda yake wato yanke zumunta wannan shi malamai suka ce yanke zumuntan in ya halatta ya rika jin cewa shi kawai yanke zumunta ba dole bane a wajensa aka ce Allah ne ya ce maka ka sada zumunta ba ya ce a shi ko Allah ya ce shi ba ruwansa to haka wannan yanzu ya ya ki yadda ya karɓi shari'a da ubangiji ya bashi wannan kaga mai fita ya fita musulunci ya halatta abin da yake yi na haramun ya halatta shi in kuma bai halatta ba kawai ya doge ne wani ya ya mushi laifi an je biki an je daura aure wani ya mushi laifi ce shi bai ƙara zumunci da shi ba to yanzu wannan abin da yake akwai barazana a kansa in ya je lahira wataƙila ubangiji ba zai sa shi aljanna ba ko da ya cancanta shiga aljannan saboda nan zunubin yanke zumunci da yi sai ya ƙona shi wanda kaga dan mu gane girman sha'anin zumunci wani lokaci za a ga muna da wasu abubuwa da muke sanyawa na ra'ayi sai mu ce wane wane ba zai mana laifi ba ya saboda ya dan uwanmu muna uwa ɗaya uba ɗaya da shi alhali in ka tsaya kai tunani yaran ka suna maka laifin da ya fi nashi eh galibi saboda dole mutum sai ya yi haƙuri da ƴaƴansa da an yi magana ma zai ce to ya yara ne ƴaƴan zamani ya za a da su amma kuma ya kasa haƙuri da ɗan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya me ya matsalan kawai laifi ɗaya masa an je ɗaurin aure ya yi mishi wani laifi shikenan daga nan ya ce daga nan daga yau ba ni ba shi yaranka suna maka abin da ya fi nashi mataka kullum sai ta maka ba kullum sai ta maka abu da ya fi wanda watakila to kaga su shi kuma mai maka shi kun da kusa shi lokaci daya shi ka ba da sani amma kaga sai wani ya ce zai yanke zumunci da shi baki daya wani lokaci babu babu halarta da irin waɗannan abubuwa sannan kuma idan ma ka kaddara ka ce sai wani mutum zai ce shi ba a masa haka fashi ni zai maka za to amma sai Allah ya sanar da shi a cikin wurin aiki ko wajen kasuwa wurin wani abu yana ko a cikin makwabtansa yana haƙuri da abin da ya fi wannan laifin amma yana haƙuri da su duka ya ce duk babu komai ai wani zama ya ta hada amma ya kasa sanin cewa zama ta hada shi da ɗan uwansa shi sa Allah ta'ala cewa magana cewa qadirur rahim yanke zumunta ba karamin masifa bane kwarai da gaske ita ce kadai a duniya abinda idan aka yi to ko akan banza ne ko da ɗan wato mutanen banza da suka haɗe kan zalunci za a ga sun samu nasara balle kuma ku haɗe akan kuma abin kirki shi mutukar za a samu haɗewan kai da al'umma to za a gana samun nasara to balle kuma abin da zai zama ku haɗe akan kirki na zumunta shi yasa wato zumunci ba karba abu bane manzo Allah lokacin da je Madina ya dinka hada al'umma ba zumunci kwarai da gaske manzo Allah ya dinka hada har wanda ma ba ma ba ma wato ɗan uwa ba ya daga haifar da ukuwa ukuwa imaniya daga da ansar da kuma muhajirun wane wane ɗan uwansa ne wane wane ɗan uwansa ne saboda dai a sami wannan a sami wannan yan wataka din ba shi kaga yan wataka na na jini ba ba abun wasa ne ba Allah ta'ala na cewa qul la hayyu ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah wanda za ga shi dungurgun ya zama wato bishiyar jiginya wanda suke nesa suke boruwa da shi amma da suke kusa Allah ya bashi kudi ya bashi kaza ya bashi kaza sai in zai ba su sai ya ba su abinda in kasu je su dawo alhali hakkin su ne duk wanda Allah ta'ala ya bashi kudi ko wani abin da da alfarma to wanda suka fi kowa hakki hakki da wannan abin shine in ka cire iyalansa kuma sai yan uwansa ba mutanen gari ba mutanen gari sai daga baya su ba su ko amma ubangiji ya riga ya sanya qul la hayy ba'dhu awla ba'dhu fi kitabillah kula kan zakai kudin zakai wani sadaka wanda ya kamata ka fara dubawa shine yan sune yan uwa ba wai da gurin kuma sai da yan uwanka ba inda wasu kuma ke yi a ana dai ci da ana hurawa yayin da su ma yan uwanka ba su kayan rata musu kuma kana kuma ba wasu su ma a hankali saboda arzikin ubangiji ya yadu a wala ga wani lokaci mu ba haka muke ba galibi zumunci muna da rayuwa kwarai daga sai muna raina al'amarin zumunci kuma ba abu ne mai sauki ba a zumunci ba kamar yadda zo a cin hadisi sahihi yana da abinda ubangiji yake kara wa mutum wato azali yake kara masa kwanaki mu duk wanda mazala yake duk wanda yake son an yin sa alahu fi umrihi ya hadisin ne na manta shi mazala yana cewa duk wanda yake son a a wato tsari ta masa a rayuwarsa a kuma ya wato yalauta masa arzikinsa falya sun rahimahu ya sada zumuncinsa ya sada zumuncinsa shi kaga wato zumunci yana ƙara arziki yana raba ka da dukkan wasu wato rigigimu da kake tsakaninka da mutane da ke tsakaninka da yan uwanka hasara da suke za su yi sai ai bai mana komi sai ka raba kanka da hasara da tsakaninka da yan uwa wasu cutarwa da sai ka raba ka raba kanka da su mazalla shi shine qadi'ir rahim wa musaddiqun bisihr da kuma wanda ya gazgata sihiri nan mala ya kawo wannan hadisi saboda ya nuna maka cewa duk wanda ya imani da ilimin taurari to ya imani da sihiri saboda ilimin taurari nan sihiri ne bokanci taurari na bugun kasa taurari to wannan sihiri ne wanda kuma ya gazgata to ya yi gazgata sihiri ko bai shiga aljanna ba kaga anan wanda ya gazgata kenan ba wanda ba wanda wai ya ya je yana yi ba wanda ya je yana yi shi na barsa ma yana da girma a kawai ka gazgata cewa abinda waya nake ga maka gaskiya yi an ce ba za ka shiga aljanna ba shi ne musaddiqun bisihir Allah ta'ala ya tsare mu mala ce fihi masail wannan hadisi akwai masaloli al'ula na farko alhikmatu fi khalqin nujum hikima na wato halittar taurari da aka yi me ya hikima wannan ya dauko shirman maganar qatada khalaqa Allah hadhihi an-nujum li thalathin abubuwa guda uku imamu labarin ubangiji ya halitta taurari saboda shi na farko shine saboda saboda kawa ba duniya walaƙar zayyana sama a duniya biyu sabiha saboda haka duniya wani tawarin da muka daga kai muka ganta muke ganin su to tawarin nan kawa ne ga waɗannan sararin samaniya a wannan sama ta kusan nan dai dama a nan ne dai muke ganin waɗannan taurari ɗin na biyu kuma shine rujuman lishayafi ya ɗauko shi wajen allah ha rujuman lishayafi wato wato abin jifa ne ga shaidanu kangararru sannan kuma ce wa alamatin yuftada biha ya ɗauko shi wa bin najmi hum yahtadun وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ya faɗi a nan ya ko wannan aya cewa ana taurarin ana iya shirya wato matafiyi zai iya ɗan kai ya kalla sama ya gane ta ina yake wanda sasa na duniya yake wani bangare zai bi dama zai bi ko hagu ko gaba ko baya ko ina to ta hanyar taurarin ana iya ganin wannan a wannan su ne kawai hikiman da yasa aka aka samu taurari amma idan ba haka ba to da abin da mutum zai yi to ya shashi baɗi ne ƙarya yake yi kuma abin da yake yi wani sihiri yake Allah ya tsare الثانية نبي مالك الرد على من زعم غير ذلك raddi akan wanda duk ya riya cewa tawarin suna da wasu ma'ana wanda ba wannan ba wanda zai ce ai wani da ya ki ba yanzu hata shakespeare shakespeare ne sunansa ko hata shi wannan wannan wannan wanda ya shahara cikin tura wannan har shi ma wasu da sauke suka dinga wato wai bincike wajen taurarin nan wai an ga an haife shi dai a wata tauraruwa wacce ta ba shi dama ya zama yana da wani zarakan da yake da ita to haka inda muka ce za mu bi irin waɗannan wato suci burutsun an sai mu daina aiki baki ɗaya to tunda dai kawai ni ban samu an haife ni a tauraron da ya kamata a haife ni ba to ko duk yadda nake so in kai wani nan ba zan kai ba tunda shi wancan an riga an haife shi a lokacin da zai zai kiba zai kulkul zai yi kuɗi zai zama yana da zaraka mai zaran gwana mai kyau haka wanda sai ya kashe maka aiki Allah ta lafa ba aka yi ba Allah kowace kowace wata kowace tauraruwa yana halittan al'ahmar wal aswad ana samun fari ana samun baki ana samun gajere ana samun dogo ana samun kyakkyawa ana samun muna ana samun mace ana samun namiji duka ana samun wannan saboda haka malice a radu alaman za'ama ghaira zalika الثالثة نأكو ذكر الخلاف في تعلم المنازل magana na saɓani tsakanin malamai na hukuncin koyon ilimin taurari manzila-manzila na wannan taurarin da kuma manzila-manzila na wata wanda kamar da muka ce akwai saɓani na malamai a tara ibn da amintu sadusi da sufiyan ibn uyaina da wasu daga cikin malamai suna sun karhanta ba wai sun ce haramun ba wadakila sun cika ce makaru suna maharamtawa a duba da yaren wasu daga cikin malamai na farko-farko suka ce kariha suna maganar wato haram to amma dai abin da ya fi inganci shi ne abin da su imamu ahmad da su ishaq ibn al-hawiyar su al-khattabi suka tafi dan mutum ya koyi manzila manzila na tauraro ko manzila manzila na wata wannan bai yi haramun ba in dai mun ya tsaya an daurin ilimin ne ya tsaya yi ilimin kawai ya je ya koyi ilimin geography ya je ya koyi ilimin astronomy wanda babu laifi da wannan kuma ya riga yin kowa za fokasin kowa da abu da wani babu laifi sai dai yayin da yake yi ya riga mai da kuma al'amari zuwa ga ubangiji kar ya riga jin cewa wannan karshen wato shine karshen wato magarantikewa na ilimi ya riga jin cewa duk abin da yaje ya gani ubangiji in ya ga dama zai iya canza wannan tsarin ko kuma ubangiji ya zo da abin ba tare da wani tsarin ba ubangiji in ya ga dama ba lokacin damuna ba sai ya saka da ruwan sama wannan abu ne mai sauki wajensa saka ba dole bane sai a lokacin sama zo za a ga ruwa ubangiji in ya ga dama a dutse mai tsandauri amma sai sai ya kaddaro a sai shuka wani abu ya fito a wurin wanda ubangiji ya ga dama zai yi abin sa saboda haka kar a rika ganin cewa wannan ilimin shi ke komi mutum ya ce ai dole kawai bar ga mun yi lissafin mun gama komi dole ai ruwa dole ai kaza dole wanda wanda ya san ilimin addini da wanda ya san da ubangiji yake da girman sha'ani yake da girman iko ba zai dinga ba ubangiji shi shige a wannan ba الرابعة نهد ذك الوعيد في من صدق بشيء من السحر رازني نجيوا دو wanda ya gaskata wani bangare na sihiri walau arafa annahu batil ko da ya san wannan abin da yake banna ce amma kuma yaje doki yana zuwa yana gaskata wannan ilimi din to wato razan shi ba zai shiga aljanna ba so da maka haka shine wa musaddiqun bisihri mazala ce mutane ku ba su shiga aljanna ba sai ce wa musaddiqun bisihri ko da ba zai shiga aljanna ba saboda zunubin da ya yi sai ubangiji ya wanke shi tukuna sai ya wanke shi ko kuma ya gaskata sihirin har ma je aikata wani abin da ke haramun an ce je ya yanka in ya yanka jinin ya je ya rubuta qur'ani da shi kaga wannan babu yadda za a iya ce yana da imanin ya haka dole sai dai ya bar imaninsa ko kuma aka ce je ya dauki qur'ani ya sanya a wurin kazanta haka wannan babu yadda za a yi wannan da sauran imaninsa akwai sabuwa da koda ka aikata kace a cikin zuciyarka akwai akwai imani to wannan musan mutum ba gaskiya yake ba bai da babu imani babu rubun imani mai irin wannan dabi'a saboda haka duk wanda ya zama musaddiqun bi sihiri ya gargata sihirinsa da kuma ya ya abokanci wannan gargatawan nasa da kuma wani abu na kafirci da wannan ya fita musulunci in kuma kawai ga ya gargata ne to wannan lalle akwai razani zai shiga wutan jahannama ko da zai fito ne sai daga baya zai iya fitowa bayan wato wuta ta riga ta kona shi mana cewa law arafa annahu batil ko da ya san wannan abun ba daidai bane a shari'a ba ta ilimi ne amma ya je ya gaskata za ga wasu na faɗa na faɗa idan ka hana suka ce wannan ilimi da wannan abin da kuke zuwa na gurin bokaye kuna kuna sai su to ai mun yi mun yi na addinin yaki wato kaga na suna ba ubangiji sharadi kenan ko dai ubangiji biya musu bukatun su to fa idan bai biya musu ba to zai je za su yi shedan su biya musu bukatun su to kaga ubangiji ba a mushi haka ubangiji ba a mushi haka ba a cewa wai dole ko dai biya maka bukata ko kuma ko maka bar imanin naka to wannan shikenan sai ka bar imanin kuma sai ya wadatu ga barinka amma wani mumuni shine wanda zai tsaya wato kyam akan imaninsa kul amantu billahi thumma istaqim kamar manzo Allah ya faɗa yace ya imani da Allah kuma ya tsaya kyam kare ya zama yayi rawa kare ya rawan kafa kare ya tantama kare ya zama yana yana wato tantaman baki ko tantaman zuciya kan wato ikon ubangiji galibi wani lokaci ba a sanin wato girman sha'anin wato mumuni sai ya yi jarabawa ta zo to kuma galibi gaskiya tsakanin da Allah ana samun ba macin jarabawa irin wannan gaba mutum ne yaron shi bai da lafiya ko yaron shi ba ta da lafiya ko matar shi ba ta da lafiya ko wani nashi bai da lafiya an yi an yi ana magani na fi sabi lahi maganin bai yayi kaman bai ci ba kawai sai wani ya zo ya ce ai ba za ka tsaya haka nan ba ka je wani boka yana kawai sai maka in ka gama kawai ai ya za ka yi to to ya za ka faɗa wannan magana ubangiji idan bai kadar cewa wani wani zai sami zai sami wato maganin lafiya ba to kuma ya fara ka ji kabar da imaninka to kuma kaddara ka zo ta hanyar shedancin nan kai wa ya samu lafiya idan kuma da kai da bar lafiyar da mako da wanda ba ni yace aje ayi wannan abu kuma bar kuma rabu da imanin ku tsaya da imanin a mutu da laruran shi ya fa alheri ko kuma a'a ku bar laruran kuma duk zama babu imani ya kamata ba mu rika kulawa da irin waɗannan abubuwa dan wannan galibi ana samun irin wannan jarabawan gaskiya ba kuma kowa ke ci ba kusan ma dai ba dai musamman faral kalma amma wallahi mutane ba sa ci kuma duk galibin ana musu magana me ya huce ku sai ai mun yi mun yi mun yi na qur'ani da sunnan yaki kuma wannan ba hujja bane kace wai kai ta addu'a kai ta addu'a bai ba wannan wanda ya san ubangiji baya ma ubangiji wannan magana na rashin ladabi kai kai kai wannan yin ma da kake so so ajadi ai ibada ce annabi ayyub larura ya samu kansa amma bai bar addu'a ba duk shekarun nan da yayi yana cin wannan laruran bai taba cewa wai ubangiji bai baka an samu ba addu'a ya rika yi maza Allah addu'a ya rika yi shawa da kuma sauran sauran wafilan ma su karɓi musulunci amma sai gabda da ya koma ga Allah sanne samu wannan karɓar musuluncin addu'an nan aka karɓar mashi baki daya ya rika ganin aka saka musu idza ja'a idza ja'a nasrullahi wal fath wara'aitan nasa da kullafi dillahi afwaja afwaja sai a lokacin yarka gani wasu da annabi annabi zakariya kullum an yana san magajin amma bai yi ta addu'a ya ta nema abin da ya ƙara karfa mushi guya kuma abin da ya gani wajen nanar maryam ya kuma cigaba da addu'a ubangiji ya karba mushi addu'an kuma daga baya lokacin ake gani kamar ma watakila ubangiji ya ƙaddaro shi bai samu ɗan ba to wani lokacin ubangiji na jarbabawa wane wane bai tafiya da wuri ba wane wane kaza kaza kaza wane wane bai da lafiya yana da wasu iskokai an yi an yi an yi bai yi ba sai a yi haƙuri dama duk na sana na tare da haƙuri sai a yi haƙuri a ɗan jira wani lokaci tukuna in kuma ubangiji ya yi shi shi da wannan ruhanan zai rasu a bashi ya rasu bada sai mai jarabawa ce ta ubangiji ko wani irin jarabawansa amma babu amfani ku je ku raba shi da wannan abubuwan kuma wato a rabu da imani baki daya kuma galibi ma ba a rabuwa baki daya idan an samu wani mugu a zani ya kori karamin to shi kuma ba sai zai sai zai kaka gida a wajen in ka je ka bi a hankali za a ga to wannan an yi wato gyara ne gyaran ga abzirawa za a ga za a ya samu lafiya a wannan bangaren naku amma kuma za ku kuna gashi wasu gara gara yana wani wasu abubuwa ko kuma zuwa wani lokaci bayan wasu lokaci sai kawai ya faɗi abin ya tashi haka ashe duk wannan baya cikin abin da abin da yake ya kamata mu rika mu rika mai ubangiji sharadi ubangiji baka mai sharadi a addu'a baka mun sharadi a mayan magani kace dole ya baka me baka ba zaka bar rashi to ka bar rashi kuma ka je wurin wanda ba rashin ba in ya ga dama kuma ya ba ya ba ka ya ba da nasara ko kuma ba ku nasara a duniya amma an je lahira ba za a samu nasaran ba Allah ta'ala ya kare mu Allah ya kare mu da imanin mu na ga kamar lokacin na saura ku tafi da biyar kawai muka yi mun dai ka zo kan babi insha Allah in babu sai mu dan cika shi ko da ɗan tambayoyi mu cika shi tunda dai mun zo kan babi kar mu shiga wani wuri kuma babu ma ja'a fil istisqa'i bil anwa shi ma dai wannan circe kamakon wannan din ne tauraro kaza da saura da kaza da kaza da kaza da an yi kaza a ce ai tauraro kaza shi ke zubda ruwa watan kaza an fi ruwa kusan muna faɗan wannan maganganun su ma to shi ma wannan akwai ta yadda shari'a tana iya karba akwai ta yadda kuma idan aka yi to mutum idan ya yi shirka kamar da za mu zo a cikin hadisi hadisin mutirna bi fadlillahi wa rahmati da kuma mutirna bi nau'i kaza inji wasu mutane cewa September za ga hayan wasu ce September ai ko August August August ana yawan ruwa ruwa har September to duk wannan akwai yanayi ta fuskan da idan aka yi akwai shirka shirka ci ko da karama ce insha Allah wannan shi zama tashin katin mu idan muka zo sati mai zuwa ai akwai mu dan makara da mun shiga sabon karatu abinda muka tayi Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya ina tambaya sai mu danyi saboda a cika shi lokaci ne Thank you.